أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بزونا من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أتى أتاه الله اليقين وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد أحييكم بتحية الإسلامية الطيبة المباركة تحية من عند الله عز وجل وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوا daren 27 yinin 26 kenan ga watan shawwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 Allah ta'ala muke roko ya samu dace a duniya da lahira da tsarkin sunayensa za mu tashi a karatun kitabun tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya ji kansa al-masala as-sadisa ko ko asabiya ne masala ta shida ko ta bakwai na'am yawa na shida ko malam yace annaka idza jama'ta baina وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين matsala ta shi game da tauhidi falalansa da kuma abin da yake kankarewa na zunubi shine annaka idza jama'ata idan ka tara bainahu wa bain hadisi atban tsakanin wancan hadisin da hadisin atban wa ma ba'dahu da hadisin da biyu baya tabayyana laka zai fito ma a fili ma'ana qaulu la ilaha illallah ma'anan faɗin ba wanda ya cancanta bauta mawa sai Allah wata bayyana laka kata al-maghruri ya kuma zai fito maka fili wato kuskuren waɗanda suke ruduwa abin da yake cewa na shine akwai kamar yadda na faɗa fira kungiya waɗanda suke cewa kawai abin da ake nima shine qaulu la ilaha illallah kun gane maganan so waɗanda suke wannan tsakani da Allah wani lokacin suna rudan kansu bara dan dawo mana buga mana misali idan ka ce kawai mutum ya ce la ilaha illallah shi kenan normal ba shi da matsala sai ya ce maka abdullahi dan ubayi dan salul ya fada ko bai fada ba shugaban munafikai ya fada kalmar ko bai fada ba a gaban waye musulunta sallallahu alaihi wa alihi wa waye mushi sallah likabarin jikin shi mayafin waye wa annabi sallama ya je kan kabarin ya ta mishi neman gafara lokacin da ake mai tambaya amma duka Allah ya ce ba amfani kenan faɗan kalmar la ilaha illallah kadai ba za ta fitar da mutum ba kun gane me nake cewa ma'ana sai mutum ya tsare dokokin ta kuma tsare dokokin nata shine tauhidi kun gane maganar malam asabiya matsala ta bakwai a tambihu fadakarwa listartin lazi fi hadisi atban da kotin gwatihanin hadisin atuban din nan da yake cewa Allah zai shigar da shi aljanna akan abin da yake a kansa ko shi ne mana hadisin abarat ibn samit ne wancan ko amma wala huma fi hadisi atuban din ne fa inna Allah harama ala nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi zalika wajha Allah ko yawwa to shine malam yake cewa at-tanbihu fadakarwa listarti game da sharadi alladhi fi hadisi atuban wato da ke cikin hadisin utbana da yake cewa Allah subhanahu wataala idan mutum ya faɗi kalmar la ilaha illallah kuma ya nemi yardan Allah da wannan kalma an ji asamina matsala ta takwas kaunul anbiya yahtajuna litanbih annabawa ma suna so a fadakar da su an ji annabi Musa alaihi salam cewa yayi kalmar la ilaha illallah kowa na fadanta da haka ba bukatar ni in fade ta ina neman nawa ne ta daban sai Allah subhanahu wataala fadakar da annabi wane annabi Musa alaihi salam cewa nauyinta yafi gaban sammai da kasai ko bara mu dan sake komawa cikin suratul hud ba yace ana fadakar da annabawa bane annabi nuhu alaihi salam lokacin da karshe kai karshe dai duka yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirina innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran shi ya roka ya halakar da su ko Allah ya karba addu'a a cikin suratu Hud ya tabbatar mana bayan ya karba addu'an ya kasa sama ta rinka ruwa har ya ce mai ga jirgin ruwa nan sa kowane jinsin mutum mace da namiji ya sa ya ce to bismillah za ka yi in kana so jirgin ya tafi bismillah za ka yi in kana son jirgin ya tsaya Allah ya sa sama ta saki ruwa ya sa ƙasa ta sako mene ruwa to wannan ruwan akwai yadda za a sha sama da sakon ruwa ƙasa na harbo ruwa shine annabi nuhu alaihi salam ya hango ɗansa kan'ana ya ce ya bunayyar kan ma'ana wala ta kun ma'al kafirin ya ce ɗana ka zo kawo jirgin nan nan ne kadai matsiran ya ce a sa'awi ila jabali ya asimuni ya hango wani dutse kuma wasu malaman sun ce a kun fane ma ya hango a sheki yana ta wurin nan kawala la asimal yawma min amrin lahi illa man wa ala bainahum al mawj fa kana min al mughraqina sai a gaban annabi nuhu alaihi salam Allah yakan sa ruwa ya juya dan ya kifa shi a wuce da gawan to duk da gama dama halakarwa ake so a yi tufana ko tufana kala biyu ne tufana kala na da tufana annabi nuhu da tufana annabi musa in zai ce kuma annabi musa ma yana da tufana ne yana da simana an gane maganin kuwa za kuma cikin suratul la'arafi ne a ce bi sai zikar magana ke ta da magana ko Allah ya ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kumbala wad dafadi addama ayatun mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mai cikin suratul larafi Allah ya ce ai kai daga jin ko dai dan uwa baka yi larabci ba Allah ya ce farsa na lahi tufana sai muka aika musu da ne kuma ai ba annabi nu ba ke magana ba mutanen annabi Musa ne da suke hannu sai Allah ya ce sai muka aika musu da tufana wal jarada da fari wal kummala da barbata an gane maganar kuwa duka muka bi su da wannan kowanne dai idan bala'in yazo ya ce annabi Musa ayi hakuri a roƙa mana Allah daga wannan dai zamu mika mutane mu basu su yi addinin ka sannan kuma ba maganar cutarwa ba za mu saba alkawari ba duka Allah subhanahu wataala idan ya kawar sai su ci gaba da asalin abin da suke kai to sai da shi ne kaga na annabi Musa tsufa ne da shine malamai suka ce shi na shi na tsayawa ne iya kugun mutum shi gona annabi nuhu ai kashewa yake gaba ɗaya wuce wurin in ka tsaya sun ce yana daidai kugun ka in ka zauna ma zai dawo daidai to ai shi wani yake ba shi wa ruwa ne wanda muke sha mu ji daɗi ba to in sai ya kashe mu ai zai kashe mu da shi ai ko ba haka bane shine da yana daga cikin ni'iman da da Allah ya ce waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy rayuwan komai mun sanya a ruwa ko to da ruwan ya sai kashe mu wallahi kana sha kawai sai ka ji ya shake ga shi kenan idan ya ce wani kuma ya riga mu gidan gaskiya Allah ya sa mu dace to suna su tufanan kenan kenan tufanan kala nawa ga nan da binu ga kuma me duka bayan Allah ya gama halakar da su yace muka ce sama ki daina zubuwa kasa kuma ki shanya na kasa sai annabi nuhu take sai yace innabi ni min ahadi wa inna wa'adaka alhaq wa anta hakamul hakimina ya daga hannu bayan an halakar da kowa da dan shi a ciki cikin yayan shi yace ya Allah ɗana yana cikin iyalaina kuma alkawarinka gaskiya ne kai ne mafi iya hukunci masu hukunci kusa me yasa ya faɗa haka saboda ya roki Allah ya tsiratar da shi da shi da iyalansa to kuma Allah ya mishi alkawarin zai tsiratar da shi da shi da iyalansa to shine ka san da da uba sai ya ga an kashe dan shi kuma shine yanzu yana ce ma Allah ɗana yana cikin iyalaina kuma alkawarinka gaskiya ne kuma kai ne mafi iya hukuncin masu hukunci kamar yana tunawa Allah kenan ko alkawarin nan ko da dai kafi kowa cika alkawari sai Allah subhanahu wataala in ka jude shi abin sai ce mene qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tasalli ma laysa laka bi inni a'iduka an takuna min al-jahilin sai Allah ya ce da dai kai ka haifa amma tunda bai halin ka ba ba naka bane kun gane maganan kuwa to Allah ya je Allah ya fadakar da shi ko bai fadakar da shi ba to shi ma annabi Musa ya ce la ilaha illallah nagari ne kowa na yi ni nawa nake nema shi ma an fadakar da shi ko a fadakar da shi ba to misali din malam ne da yace annabawa suna bukata a yi ne innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta hakamul mene qala nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih sai Allah ya ce fala tasalli kar ka tambaye ni ma laysa laka bi abinda baka rai inda zaka gane ya gane kuskuren shi shi annabuwa ne annabiwa ne nuhu alaihi salam shine yace bayan Allah ya ce ni a'izuka an takuna minal jahilin qala ya rabbi inni a'udhu bika an asalaka ma laysa li bihi wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal sai gashi ya daga ne na Allah ka roki ina roƙonka alfarma wanda da ban sani ba wanda ban da Allah ka yafe mu aiwa ne sai Allah ya ce kila ya nuhu bi salamin minna wa barakatun alayka wa ala umamin mimman wa umman sanuwatihum kaga yanzu an fadakar da shi ko to ƙara mana wani guda daya Allah ya sa mu dace ma'ana dai annabawa suna bukatan ayi ne annabi adamu alaihi salam shine abul bashar kenan gaba dai ko bayan yayi alkawari Allah tabaaraka wataala yake cewa walaqad ahidna ila adama fa nasiya wa lam najid lahu asma shi suratu taha kenan ko ta'ala Allahul maliku la ilaha shafin da daga sai na karshe ga annabi adamu alaihi salam an nuno mishi zuriyan gaba ɗaya sai ga wani dogo ya ce waye wannan aka ce annabi dauda ne sai ce nawa ne shekarun aka ce 60 ya ce na bashi 40 nawa kenan shi dama na shi dubu ne wance ne to shi ne da aka yi 960 mala'ika ya zo karɓar ya ce a baka gane ba saura 40 mala'ika ya ce ka ba ma ɗanka cikin zuriyanka annabi dauda ya wuce au shi da Allah ya ce fanna sai sai annabi ya manta kaga tunatar da shi yake ranko so irin wanda suna da yawa annabi dauda alaihi salam ko da ke kuma to ai wannan kar abin yayi yawa a cikin suratu sade a shafi na biyu a gane maganar kuwa eh a shafi na biyu Allah yana magana akan wala ta ka dabar kai sawar mihrab idan kallu ala dauda babba zai mun kalu ni khasmani baga badna ala badin fa kun bainana bil haqq wa na ila sirat inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una wa li najatun wahidatan qala kafilniha azani fil khitab qala inna kad zalamaka bi su'ali najatika fa ila ni ajihi ko da yake dai ma inna kaseera min al khulata ila bi ba'dhum ala ba'd illa zina wa min wazanna daudu annama fatannahu fastaghfara in ka jana istighfari kuma ai na'am din da ka jana istighfari an samu me kiran Allah ya sa mu dace annabi dawud ne masu fada guda biyu suka zo sun hauro katanga ya tsoro da suka ce a hankalin kai kwanta masu fada ne guda biyu tunda sarki ne annabi dawud alaihi salam suka hukunci muka kawo ina da tumakai ne guda ɗari ba ɗaya a yawancin yana da ɗari ba ɗaya ni kuma yana da guda ɗaya sai matse ne ce sai na ba shi ɗayan ya cika ɗarin an gane maganan ko shi wanda ya fara maganan shi ne mai tinkiya guda ɗaya shi kuma wannan da bai yi magana ba aka nuna shi to shi ne mai tasa'in da tara to wai shi ne ya ce mai magana wannan guda ɗayan ne nake so ka ban in haɗe shine annabi dawud alayhi salam yace kai amma ku ya zalunce ka za a yana da 99 ba ɗaya ce sai ka bashi ɗaya ka cike da shi yace ko da ke dama masu kuɗi halin su ne da yawan su zalunci ne dan na mara ƙarfi suke yi sai wanda Allah ya ba su imani da aiki nagari yace amma fa yan kaɗan ne masu kuɗi to sai ya lissafi kuma ai bai ji na bakin alaji ba da dama an ce mala'iku ne guda biyu suka zo a suran da adam jarabawa ne yayi kun gane magana ya ji na ɗaya bai ji ne ba to yanzu sun da ya fahimci cewa ya yi hukunci da bangare ɗaya bai ji na ɗayan ba fasta gafara rabba husaini magafara uban kaga ya faɗa ka yanzu ya gano kenan yana ga masu Allah ya ce ya dawo da inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fa kun bainan nasi wala tattabi il hawa fa idillaka to musaid da faɗin malan nan da ya ce mene annabawa ma suna bukatar suna wato wani lokacin sukan nemi a faɗakar da su akan wani abu da suka mene fadakarwa ko irin wannan kamar na nabi musa ya saba cikin suratul kafi sai da fadakar da shi guri biyu ko na hukun kuma aka ce hakura da tafiyan ko inda ya ce ni tafiya da ni ba tambaya ya ce ba komai ala gabar ta malam zan bi doka ana zuwa a mazirgin ruwa yasa gatari na'am ya ce a karabta da tuguri ka hala ha daga da jita shiya ne mura kala ya ce alama kuli na kalanta sattiya mai iya sabbance ba za ka yi hakurin tafiya da ni ba wannan karatun ya fi karfinka ya ce alatu akidni bi mana situ wala turikini min amri fanzalaka ta iza laqiya gulaman faqatala ya sami yaro ya buga shi da kaza kawai kashe shi ya ce ka tanta nafsin zakiya rai tsarkakakkiya bata ma isa daukan zunubi ba bi gairi nafsin yaron bai kashe kowa ba kai da garji ta sai annukura ugun abu kazo ya ce alama kullaka sai dai kara mushi da lamu a nan gurin can farko alama kul ba ya ce ba nan ya ce alama kullaka ban ce maka ba kun ga magana ta fara girma ke ko to kaga yana yana mene kira yana fadakar da shi yana mene tunatar da shi kuma wannan bai rage mu annabawa daraja ba Allah ya sa mu dace to Allah ya sa na san ansa na'am eh oh na gane ya dauko tan ne da tan nan ya dawo suratul zukhruf ko a shafi na biyu ko can kuma ya dauko cikin suratul hud ba to yana tambaya dai wai wanne ne idan mutum ya hawa abin hawa zai yi a ciki can an ce bismillahi majriha wa mursaha annabi nuhu ne wancan ta ka shafe shi cewa shi ne in yana son jirgin ya tafi zai ce bismillahi majriha wannan kuma al'umman manzala sallallahu alaihi wasallama ne yake cewa idan mutum Allah subhanahu wataala ya bada bayani da mu hore musu dabbobi da da da addu'a da za su yi in suka hau suka daidaita shine alhamdulillahi alladhi sakhara lana wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina yawwa to da haka wannan dinnan na suratu zukhruf ita ce addu'an al'umman manzon Allah wacce kuma annabi nuhu ne yake cewa kai yanzu ma an kawo jirgin kai bismillah ba za ta tafi ba ka gane maganin kuwa kuma idan da za ta cilla kai bismillah ba za ta tsaya ba an yi sa shi na sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa sallama shi na shi na daban ne kai duk annabawa na ce duka ina nufin duka duka ina nufin duka ban cire kowa ba ba wanda mu'ujizansa ranar da ayi wa fati ranar ta daina aiki sai na sayi wujudi sallallahu alaihi wasallam mai gidansu ne gaba daya kun gane magana na annabi Musa da ma sanda ne sandan da idan aka jefar da ita take zama macijiya ita ce ake dukan dutse idan ruwa ya fito ita ce ake dukan ruwa ya daskare an gane maganar kuwa duk abu uku na tana yi amma hannun annabi Musa kai yanzu ka je ka dauka kawai dai ka fasa mu wani kai an gane maganar kuwa ma'ana an kaje fadda ita ba za ta zama mai ba idan kada ki ruwa ba zai san dare ba idan kada ki dutse sai dai ce maka sannu an gane maganan ma'ana daga ranar da ya wafati daga ranar kuma sandar ta daina mene aiki a matsayin ta na mene mu'jiza ranar da ya koma ga ubangiji ji kare ne yake sa hannu a hamata ɗaya gurgurin a cikin suratu akwai as-su'ara akwai kuma a cikin suratu mene kasasiko da Allah ya ce mishi wa matilka biyaminika da ya ce wadmum ya daka ila janahika can kuma ila jaibika an gane maganin shi ne su halar suka ce aljuwar su kuma su ce gefen shi wannan hamata kuma dai wanne ne hatta suke take yi yanzu kai in ka za hannunka za ta yi haske mujiza annabi musa ya kare ranar da allah ya karɓar da annabi wane annabi isa da aka dauke shi da yana inni uril akma wal abrasa wa mauta wa nabbikum mata kuluna mata dakhiruna dama shi yake yi ya warkar da kuturu da makaho da waye da waye shi yake yi amma ranar da ya mutu ba wani waɗannan kiristocin matsafa ne wallahi tsafi suke yi wasu suna cewa mu'jiza ne karama ne wasu e ba duk su fada su prophet ne waye waye duk ƙarya ne tun muna zari shekara goma sha su zo suna ta wannan halaliya kuma duka iskanci matsafa ne Allah ya sa mu dace ma'ana dai da annabi Isa alaihi salam Allah ya karbi kayan shi mu'jiza ta yi mene annabi salih da ya daga hannu ya roki Allah maganan taguwa ta fito daga dutse tun daga can an wuce mene amma na sa'idul wujudi shine alqur'ani am yaquluna naftara qul fatu bi suratin mithlihi wa dushadakum min dunillahi kuntum nabakara am yaquluna naftara qul fatu bi ashri suwarin mithlihi mubtariyatu wa du'u man istata'tum min dun na suratu hud ko am yaquluna naftara qul fatu bi suratin mithlihi wa du'u man istata'tum wancan wadu shuhadakum ko na suratu yunus to kaga shi duka tahaddi da Allah yayi da su yace idan fa illam tafalu yace na walan tafalu in ku zamanin annabi kun kasa kawo irin alqur'ani kun kasa kawo ayo surori guda goma kun kasa kawo sura guda daya Allah yace to a kiyama ta tsaya ba wata al'umma da ta isa ta zo da irin qur'ani ba wata ta zo ta sura guda daya ai kaga tahaddi ne to shine mu'jizar manzo Allah mafi girma alqur'ani kun gane maganan to da Allah har yanzu ba yana na mu'jizan ba a zamanin shi ya yi takara da su sun kasa to yanzu fa kun gane maganan su sauran mu'ujizan a zamaninsu shi kuma ya mutu ya yi wa fati 1400 da wani abu amma har yanzu abin da yake na mu'ujiza na shi ya gagaran ba a kawo irin shi ba kun gane maganan da aka ji sai jirgin salama su kuma dukan mu'ujizar da zaga annabawa an ba su da sauransu mafi yawanci shi annabi ba ma ta hannun shi ba a cikin sahabban shi da mutanen kirki ake samun irin waɗannan wato akwai rata ba tsakanin namu gogan da nasu ya sa manzon sallallahu alaihi wasallam karanta nan da yaga wani tawaga ya dauka nashi ne aka ce Musa kenan an nuna mishi kiyaman ne kafin kiyaman ta tsaya sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam ya sa mu Allah ya gama duba mana yanzu kawai abin da ya rage mu mu duba mu kanmu wani zai ce to ai ta musu a cikin sahaba ne kai a hankali ka sani ko zaka zama cikin munafikan sun ga annabi kuma suna wutan jahannama ne haka kenan kuma ga kaga wancan hadisi manzo sallama da yake cewa ina ma ce in ga sahabbai na sahabbai suka ce ba mu sahabban ku bane an gane magana ita ina ma ce in ga yan uwana suka ce to a mu fa sai ya ce a ku ai sahabbai na ne ku ba bukatan waya ce wai kun yi kokari saboda ni ga ni kuna kallo na kun imani da ni ana saukar da wahayi kuna ji sako sabo ya ce nan gaba na samu waɗanda kawai za su gani a rubuce ne kawai an ce akwai Allah su ce su yi imani ba mu bakin kun gane magana a rubuce ne an ce akwai wani annabi annabi muhammadu sallallahu su ce sun yi imani kuma su ja su tsaya ko ba haka ne a ja tsaya ba na'am saboda na ga wani yana cewa su fa waɗannan akan muhammadu su mahaukata ne na ce da gudu kuwa amma kan annabi mahaukata ne ai da dai a taba mana shi ai gwara taba uwa da uba da kowa ma ya hukka cewa muke an taba sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da nake cewa shine duk galibi annabi ibrahim alaihi salam an jefa shi a wuta shi wutan bata ci shi ba kaga shi shine bata ci shi ba ai ko to abu musulmul kaulani ma tabi'i ne amma an jefa shi a wuta ya fito yadda ya shiga kai kuma ba asiri ba tsafi ba wani mai da ya shafa kaga wannan tabi'i ne ba ma sahabi ba ta bayyana irin na annabi ibrahim kasan kuwa ya aikin aiki ne ko in an ce hannu tana yin haske usaid ibn hudayr ma sandan shi ta yi haske ai tufailu ibn amr dausi wanda ya musulunta da abu radiyallahu anhu da yake ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to da dan wani alama in je wannan saboda su yadda da sakon sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu sai roki Allah sai haske bayyana tsakanin idanuwansa guda biyu ko kenan ina cikin tafiya ya ce ya Allah kuma dai kasu zo su ce kuma dai bayan na musulunta kuma larura ta samu kuma idan ne tsakanin idan ya ganin haske a yi kuma ya samu matsala daga musulunta abu sai ce ya Allah ina roƙonka hasken ya dawo sanda shi ma ya hasken ya dawo kuma sanda karuwan abinci ba ma sai izul wujudu ba sai na abubakar radiyallahu anhu ya taɓa yin bako gaban su idan abincin yake karuwa ma duk galibi abin da zaka ce annabawa sun yi din na shan salama ya wuce nan ma tare da yanayin irin nasu din tunda akwai wanda idan shi aka buge ya fado ya zazzago annabi ya dauka ya kamar kuma mun karanta maganan khaybara ana gobe za a ji da manzo Allah ya ce dinnan ai kaga da aka ce sayyidina ali ba lafiya ya ce a kira shi idon ne fa ko kamo hannun shi akai amma annabi yana tofi kuma shikenan kai ka ce ya taba ciwon ido an gane maganan irin wayar da abin da su annabi mu Isa alaihi salam suke irin waɗannan duka shi annabi sallama ya riga ya wuce wurin Allah ya kara masa tsira da abinci so mu koma wurin malam nan da yace at-tambi as-samina kaunul anbiya ya tajuna da tambihi ala fadli la ilaha illallah at-tasiya mas'ala ta tara at-tambihu lirjahaniha fadakarwa akan nauyinta bi jami'il makhluqati wa dukkanin halittu shi ban ka tara Allah la ilaha illallah ta fa komai nauyi an gane magana ta fi komai nauyi ita la ilaha illallah shi yasa shi da kanshi yadda shi Allah ne ba ya fada cikin suratul al-imran ba shafi na uku ko shahidan Allahu annahu wal mala'ikatu wal ilmi qa'iman la ilaha illa huwal to kaji shi yamma kashi sai da ma wannan lirjahani ha bi jami'il makhluqati ma anna katira mimman yaquluha dare da da yawa waɗanda suke cewa la ilaha illa Allah ya hubu mizani suna saukaka nauyinta suna dauka bata da wani matsayi bata da wani daraja kawai dai a faɗe ta da sauransu na faɗa mana jiya na ce galibi saboda mun yi gadon musulunci ba ma ɗaukan shi ma wani serious thing sai na umar bin khattab ya ce wanda ya rayuwan kafirci idan ya shigo musulunci sai ya fi ganin darajar musulunci su da suka yi rayuwan kafirci na dabbanci kamar yadda jafar yayin sayidina ali ya girma sayidina ali da shekara goma a lokacin da sarkin habasha kirista na jashi yake cewa a je a kira mun yaran nan lokacin da su amurbin as suka je can a matsayin an tura su wakilai su je su ce mu sarkin habasha ya bada yara a dawo da su kuma azaba za a musu jafar radiyallahu anhu yayin sayidina ali ya ce ku banni ni in yi magana a madadin saura suka ce mun baka dama to ai lokacin da ya tashi a fadan shi na jashi ya ce ranka ya dade kunna qawm ahal jahiliya na'budul asnama wa na'kulul maitata ya'kulul qawiyyu minha da'ifu wa nashrabul khur wa naqta'ul arham aka yi kai ije miki yace ranka ya dade karaji gaban su amr bin al-as yan makka yan garin su yace muna wani rayuwa ne ranka ya dade muna bautan gumaka muna cin mushe mai karfi yana danna mara karfi muna yanke zumunci ya lissafo wannan iskancin da suke yi na jahiliya da sauran abubuwa wanda bayi da kyau yace muna wannan rayuwar sai wani mutum ya bayyana a tsakaninmu na rifu na sabahu mun san dangantakar shi muhammadu bin abdullahi bin bin bin bin mun kuma san kamewansa mun san mutuncinsa mun san nagartansa yana cewa mu sada zumunci yana cewa duka ɗaya ne da mai kuɗi da mare kuɗi kar wani ya ci karfin wani yana ce mana mu daina shan giya yana ce mana mu daina cin muke ya kawo duk halaye da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake a kokarin umarni da shi yana gamawa sai sarki ya ce to wai ko akwai wani abu da kaɗan haddace na saƙon shi wannan annabin sabo da ya bayyana a cikin ku ya ce ƙwarai kuwa to dama dukkan fasto fasto ake cewa rubar rabarin wanne ne da yawa gogin eh to Allah ya samu dace to waɗanne da suke ji da kansu dama tun da wato ba lokacin tarihin bane kaje ka duba surar ta sahaba tarihin Jafar bin Abi Talib da aka cika tashi iskancin da suka yi sa bin Asi ne tun daga makka dama yana da alaka aboki ne na sarkin habasha dama ko yanzu ana irin wannan strategist din ta bin wannan process din ko shikenan sai aka turo shi da fatu saboda an san sarki yana son fatu da suka je suka rinka samun waziri da waye da waye na fada kenan suka rinka ba su kyauta idan suka baka kaka shigar da shi gida ka fito sai ce to da Allah alfarmar da muke roko shine daga garin mu aka turo mu yaran nan da suka yi hijira suka zo garin ku an ce ana so su koma gida idan muka fada ma sarki ku goyi bayan mu kun gane magana ma'ana an riga an yi zaman fadan kafin a zaman fadan fa yawwa to haka suka shi ma zargi aka wa miki to shi sarkin ne bai bada haɗin kai ba saboda su fada duk gaba ɗaya sami na wa ɗana ne sai sarkin ne ya ce shi ba zai bada yara ba sai ya ji na bakin su to kaji yadda ya kada su jin na bakin nasu ne to da aka ce yaran za su zo shine dukkan waɗannan malaman da ake ji da su na kiristoci suka ɗauko bible aka zo saboda za a buga muka bala shi kuma da ya tashi tun da ya san da'awa ne su ce likulli makalin makanin wa kulli makalin makan wai kowace magana da gurin da ya kamata yi ta kuma kowane guri da maganan da ya kamata yi bayan da za a yi mutuwa gida mutum ya zo yana guda mutuwa fa haka kila mai gidan ne ya mutu kuma mutum ya zo yana guda ai ba gurin shi bane ko amma ana biki sai yana guda ai kaga gurin kenan ai ko mata masu guda kenan ko sai kuma misali a ce ana biki kuma sai ga ana ta kuka za ka rinka tambayar lafiya gidan biki ne fa kowa yana sharan kuka kai da matsala sai dai idan an yi irin wannan da ranar daura aure kuma Allah ya karbi ran baban ita amaryam to ana samun irin wannan a rasa wanne za yi murnan biki ko kuma bakin cikin mutuwa mun taba zuwa ta'aziyya na irin wannan ga manyan tukwanan da aka giggirke su nan an gama biki amma jago jago ita yarinya da an ce a daka ta daura auren baban ya ce a daura an daura auren kuma Allah ya karɓi kayan shi biki za a yi koko za a yi bakin ciki to sai dai irin wannan ko amma dai al'adance galibi an saba in gidan biki ne za ga kowa baki yake budewa ana murna Allah ya sa an samu karuwa na aure amma gidan mutuwa kuma za ga hawaye ne yake yawan fita a idanuwa mene to shi ma Jafar radiyallahu anhu da ya kalli wannan gurin kiristoci ne a gurin kuma malamai da suke ji da kansu kawai sai shiga suratu maryam ya fara kafa ya sa zikra mata rabbika abdahu zakariya idna da rabbahu nidaan khafiya sai dauko kissan na na maryam a to ba mary bane ko ba ita ce mahaifiyar jesus ba to ai ga mata ayi maganar ta ne ai ko kaga bai ba bukatan yana subhanallazi asra bi abdi a in ya kawo wannan ba gurin shi bane ai kaji buka hau in kenan na gaskiya sai ya ɗauko wannan kisan sai ya ije wannan shafin gaba ɗaya ya shiga ya yahya kuzir kitaba bi kowa ya ije wannan shafin gaba ɗaya sai ya shiga shafi na uku fatat bi kuma sai da yazo zalika isa ibn maryama qawl al-haqqi allazi fihi yamtaruna ma kana lillahi ay yattakhidha min waladin subhana idza qadawa fa inna ma yaqulu lahu kun bayan kasan sanda ta dauki cikin tana wayo Allah ta ka haihu tana da na mutu kafin wannan ranan waye ya kira ta yace kantar da hankalinki mama waye in kin je ki bani da su ko inni abdullahi atanil kitabu yana gamawa ai karshen kisa shine wannan shine Isa dan Maryama kun gane maganin ko kuma ya faro daga kafa ya zikira mata rabbika abdahu zakariya shi kuma zakariya da wasu yadda da shi ai su ba girista annabi Muhammad ne ko ba su yadda da shi ba amma duk annabin da ya riga annabi isa sun yi imani da shi an gane magana duk su musa alaihi salamu salih hudu waye nuhu duka sun yadda da su ba su da matsala da su su wannan da last messenger din ne shine ba su yi imani da shi ba ai su shine ai ka gane ko to Allah ya sa mu dace to da yana gama wannan kuma sun jika bangon at-taurat injilan nasu saboda kuka sun ji wannan sakon iri ɗaya da namu kun gane maganan to ga ana maganan na na maryam a addinin da ake cewa addinin sabo ya zo gashi ana bayanin irin na littafin su shine na jaji ce ba zan ba da kowa ba tashi kuban guri samun suka gaba na yi shine sun fita dai shi gargari sake dawo a da yake sarkin wayo ne ya ce kuma ya ce su su addinin nasu sun ce wai annabi isa ba dan allah ba ne bawan allah ne kaga sake kiran wata roƙo ya sake kiran suka yi mishi bayani sai ya ce to ai mu ma littafin mu na gaskiya iyaka abin da yake kenan shine amru suka wuce ba nauyi Allah ya sa mu dace mushahid din mu anan shine wasu suna wato raunana nauyi na la ilaha illallah da malam yake cewa ko al'ashira na goma annasu ala annal aradina sab kasamawati ƙasa guda bakwai ne kamar samai guda bakwai an gane magana shi karkashin hadisi ba ya can ya ce ala annas samawati sabai ba wal aradina ba ya ce samai da bakwai da kuma ƙasai nawa shine malam yake cewa to kaga wannan nassin hadisin ya nuna cewa ƙasai ma guda bakwai ne ba ɗaya bane kamar yadda samai to kuma wannan dama an kaje cikin suratul talaq shafin karshe الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله لا كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سورة الأكو يهو با سورة التغابن وكما تهريم با يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إذا تي طلاقو يا أيها النبي لما تحرم تحريم كينونكو يسبحنا بكم إذا تي تغابن كو Allah ya samu ya ce to kaga kenan a Qur'ani ma an tabbatar da fadin Allah da yace Allahu allazi khalaqa sab'a sama Allah ne wanda ya halicci sammai guda bakwai sai yace wa minal ardi mislahun na kasama irin su to ba kaga ya baka ansa ba to shine malam yace al-asra annasu ala anna al-aradina sab'a kasamawat al-hadi asra mas'ala ta 11 anna lahunna ummara suna da wanda suke raya su yadda muke rayuwa a ƙasa ba muna bauta ba bautar nan da muke shine raye duniya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifan kenan wanda zai raye ƙasa to mu ne wanda muke raye ƙasa yasa Allah yana da fari da mu fa ne da dai ga abubuwan sun rikice ko yawwa ba Allah ne rikice ba mu ne muka rikice kuma abubuwan yau ba muka cika sharadi yau zai ba mu nasara yau kuma in ya ga dama zai ba mu nasarar ma ko ba mu cika sharadin ba yana jiran mu cika ne kuma shi ma ya mana nashi kuma shirya ho kasan wani yana jiran ne wasu a gabanin su fara gyara a kai ma za ka fara gyara kanka nemi in gyara na malamu yakan ce mukan ɗauki karatun ne mu ce can fa ake yi da su fa ka gane maganin kuwa za ka jimce kai amma sun yi kokari a to ai aka baka labarin alkur'ani yana so kai koyi da su ne ai kun gane maganin kuwa eh ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa fa yakfur biha ulaika alladhina hadahumullahu sai ce fa bihudahum muqtadi bayan ya lissafo annabawa 17 a cikin suratul lanami ko eh alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa tilka hujjatuna ko Allah ya samu dace to shine malai yake cewa suna da masu raya su kai dai san mun baka tsaya tambaya na dan ka san malaiku ne suke raya sabai ko ka sai kuma mu ne muke to kuma kowace kasa akwai halittun da suke raya Allah ba Allah ya fada a cike raya wato ainihin addinin Allah madaukakin sarki ko ai ya fada yake cewa cikin alqur'ani ko wa in min shay'in illa yusabbihu min ba abin da bi ma Allah tasbihi tasbihi bauta ne ai ko to tunda komai yana ma Allah tasbihi kaga har bishiyoyi suna raya duniya kenan ko sai shine malam yake cewa asaniya asara na goma sha biyu ithbatu sifatu khilafan lil as'ariyya tabbatarwa Allah da sifofi sabanin as'ariyawa ba su ne ce muku lokacin muna karatu a Zariya ba su ne masu irin wannan aqida su sifofin Allah da yawa wanda su ba su yarda da su ba kuma nayi mana bayanin menene sifa menene suna ko suna daban sifa daban zaka ga mutum sunan shi Salihu mutumin kirki amma watsatsi ne dan gidan fati ne shi a kaga sunan shi sunan mutumin menene amma siffan shi shi kuma ba mutumin kirki ba ne za ga mace sunanta salaha amma kuma ita ba salahan ba ce kaga sunan nata mutumiyan kirki a halinta kuma ba na mutanen mai ba za ka samu sunan misali mutum kuma za ka ji ana magana wato ainihin masani ne to kuma sai ka same shi jahili an gane magana sai a samu mutum misali abdulkarim bawan mai karamci shi kuma ba shi da mene kaga bai bi sunan ba Allah ya samu dace to shi zubobin Allah madaukakin sarki duk sunan da aka kira Allah sifan haka na ne shi din daidai haka yake da Allah aka ce mishi as-sami'u mai ji to siffan jin ma yana da shi yana ji komai asma'u wa arafa ba haka yace ma nabi Musa ba ina ji kuma ina gani lokacin da suka ce ya Allah fir'auna fa matsiyaci ne in muka je zai iya mana ɗanka ta'addanci sai Allah ya ce asma'u wa ara ina ji ina ganin shi ba sai Allah ya yadda mu zai ba Allah ya samu dace asalisa asara shine ko annaka idza arabta hadisa Anas indai ka gane hadisin Anas din so arabta anna qawluhu ka fahimci lalle fadin sa fi hadis atban cikin hadisin atban fa inna Allah harrama ala nari Allah ya haramta ma wuta cin naman man qala la ilaha illa Allah wanda da ya faɗi kalmar la ilaha illa amma fa sharadi yabtaji bidalika yana neman yardan Allah da wannan idan annahu tarku shirki shine barin shirka laysa qawluha bil lisan amma ba faɗa da baki bane aiki ne fa mutum ya ce la ilaha illa Allah ka fa yadda baka da komai sai abin da Allah ya yi da kai to kuma shine sai ya ce kai ya baka da jahilci sai ya turo ambasada wakilin shine maka bayanin abubuwan da ake so ka yi fa shine alƙawarin fa a san kuwa aikin aiki ne so mu kuma muna wasu abubuwan wanda ba na Allah ba kuma muna saran to Allah dai ya fi mana a arabiya asara na goma sha hudu ta'amul jam'a baina kauna isa wa muhammadan abdi ko abdaini ya kamata ya zama saboda an cire nunin ne wa huzifatin nuna lil idafa kenan ko abdayillahi wa rasulai wa rasulai eh akwai kaida na larabci wani gurin ya kamata a sa nunin to saboda za a yi jingina sai a cire nunin da kai ba za ka ganta ba amma wannan ya'un din fa ba nan ba na mallaka bane ya'un ne na mutane biyu an ci ko so an cire wata nunin ne a gurin asalin shi wato ainihin wa muhammad abdaini lillahi bayi ne Allah Allah guda biyu ba su kiristoci suna cewa annabi isa dan Allah ba ne to hai hadisin ya nuna tunda wancan hadisin dogo din ne ce ka yi imani annabi isa bawan Allah ne kuma mene wa kalimatuhu alkaha kun tana wurin aiko to shine yake cewa to matsala ta wannan to kaga zaka wato anin yi tunani wajen hada tsakanin kasancewa annabi isa bawan Allah haka ma annabi sallama su biyun duka bayin Allah ne kuma manzannin Allah an gane alhamisa asara na goma sha biyar marifatul ikhtisas isa bi kaunihi kalimatullah sanin keɓantuwan annabi isa da kasancewar shi kalman Allah amma dai na mana bayani ko kalman Allah da aka ce shine kalman kun da kalman ne aka halicci annabi wane isa alayhi salam to kuma kasancewa an ce wa kalimatu alkaha ila maryam ba yana nufin to ɗaya ne nashi ba ai nayi mana bayani a baya so mu ci gaba a sadi sa sana na goma sha shida marifatu kaunu ru'an minhu rai daga gare shi kasancewa nabi isa rai daga gare shi ne mana bayani ko cewa an jingina rai daga wurin Allah baya nufin shi Allah ne ko dan Allah a'a tashrifan lahu ne kawai dan a girmama shi kamar yadda na buga misalai Allah yakan ce wa ibadur rahmani alladhina yamsuna 'alal ardi a cikin suratu hijir ya ce na bi ibadi anni ana lagafurin wa anna azabi huwa al'azab Allah ya ce na bi ibadi ka ba wa bayina labari kuma yana magana a kan mummune ne fa su kaga su yahudawa da kiristoci da mashirkai ba bayan Allah ba ne to amma ya jingina bayan shi na mummunai zuwa gare shi wa kulli ibadiyar lazi da amanu ka ce ma bayina waɗanda suka yi imani kaga ya ce bayina waɗanda to wannan yana girma mummune ne shi yasa yake cewa na bi ibadi da yace wa ibadur rahmani bawan bayin mai rahama ko yace wa annahu lamma qama abdul bawan Allah sai jingina maka shi ko kai ma kana so ka girma dan ka wani lokacin ba ka ce dana ne ba ka jingina dan zuwa ga waye shi dan yana son girma ba ya gance wani mahaifi na ya jingina mahaifin zuwa ga ina Allah ya sa mu dace so shi ne malam yake cewa a sabi asara marifatu fadlul imani bil jannati wan nari falalan yin imani da cewa akwai wuta sannan kuma akwai aljanna athamina asara na goma sha takwas marifatu qawl alama kana min al amal akan abin da mutum yake aiki shine ne muku gwargwadon yanayin aikin ka gwargwadon girman mene aljanna zai yi misali imani na da naka ɗaya ne amma na fi ka sallan nafila to sai in zama aljanna na tana dan saman naka kun gane maganar a tasi ashara na goma sha tara marifatu annal mizana lahu kafatan wato ainihin sani shi mizani yana da wato fuffuke guda biyu ba shi ne akwai bangaren hasanatu da kuma mene sayyatu wanda ya nauyi fa man saqulat mawazinu fa ulaika wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu yazlimuna waccan cikin suratul a'raf shafin farko ko wannan kuma an ga koma cikin suratul mu'minun second to the last Allah ya samu dace alaisiruna na ashirin daidai marifatu zikiril wajihi magana akan fuska Allah subhanahu wata'ala yana da fuska an gane su Allah ya samu dace ba sai na ƙara bayani ba kawai ka ce ya fuskan Allah yake wannan ba maka yi wahala ne kana so ka ganshi eh ka ba Allah za ka ganshi idan ka shiga aljanna ba wani tarewa ba wanda zai ce maka zai tare a da ka daga ka yadda kake ganin wata daren sha hudu sha biyar ya cika hasken shi haka za ka game duka Allah ya samu ga Allah ya zama indi walillahi taufik na san lokaci ya go ko da saura to alhamdulillah to to insha Allah sai mu tashi a farkon babi kenan sabo ko insha Allah na'am taka da'awa nan ne to ya ce na farko dai ana iya biya mamaci sallah da azumi za a biya mishi azumi wannan shine ya tabbata an gane maganan ko azumi wannan za a tabbata misali kafin Allah ya mai cikawa ya misali samu kwana biyar a ramadana ko abu mai kama da wannan sai Allah ya karɓar shi to sun tabbatar malamai cewa za a rama mishi mene to shi me yasa baya yin sallah ku gane maganan fa wato sallah ba ba a dauke ta sai mutum ya yi dip ba ku gane ɗin ba ko idan rashin lafiya za a ce ma mutum sanni ya ce yawwa ba inda aka ɗauke miki sallah inda za a cewa ne inda kawai aka ɗauke miki sallah shine bai san wanda ya zo ba da wanda ya ci ne kawai shi kenan ma'ana galibin mu da muke uzurin da muke ma marasa lafiya ba fa ba fa shari'a ba ne fa ba aya ba Allah tausayin shedan ne kawai dan ba za mu ce tausayin Allah ba tunda in ka ce tausayin Allah shi Allah ya ce ya yi sallah kun gane maganan kuwa hayya wani lokacin ba na rena mana ba ne amma fa karatun yana cikin hadari fa ya ce idan mutum ba zai iya sallah a tsaye ba sai ya jingina ya ce mene kun gane maganan kuwa alikiyamu bi gairi sinadin sun malkiyamu bi sinadin ya ce tsayuwa idan ba za ka iya yi wa sai ka jingina saboda yanayin jiki ya ce ka jingina kai sallah alayu karifullahu nafsan to jinginan ma ba zan iya bari sai dai a zaune a zaune sai kai plata ka ba ka jingina da komai ba yace kai ni ba zan iya ba sai da jingina ce jingina yace wallahi ni zaunawa ma in yi sallah ma ba zan iya zaunawa ba yace kai a kwance a kwancen zo samu ne tsagin jiki ci tsagin jikin ba zai bi ciki fa ciki ka gane maganin kuwa da haka norway in dai zaka ce za a ce sannu ka ce yawa idan duka wannan ba zai yi ba alolan ma ba zai yi ba haka zaka yi sallan nan da ido ido alaji in kai karanta fatiha ka karanta yana ɗaina misali nake ba mu fa kawai sai ka ɗan rage idanka subhanar rabbiyal azim suba kun kale an yi ruku'u kenan fa sabi Allahu liman hamida sai ka bude idanka rabbana wa lakal hamdan kaseeran tayyiban mubarak Allahu akbar ka garba ido kai sujuda kenan ba maganan ruku'u da gaba ba maganan sujuda da gaba kusan me yasa na faɗa haka saboda an ce a rama mushi sallah to wa ya ɗauke mushi sallah saboda a ranar da zai yi wa fati inda za a ce sannu malam ya ce mene dole ya yi sallah to kuma ya za a yi bai yi sallah ba kun gane maganar in kuma ya ɗauke ne irin wannan misali da ga mutum yana numfarfashi kamar wannan allah ya ji kai shi ali lokacin da na je na tarar da shi kawai numfashin ne nan yake bugawa kirji bai ma san ka zo ba to kaga wannan shi kuma shari'a ta ɗauke ai kun dan gane me nake cewa kuma mun san da wannan matsala musamman mata wai ana cewa ne in ya warke ba fa lokacin da bawa yake neman agajin Allah kamar rashin lafiya ko akwai to ai lokacin ne ya kamata ya gana ma Allah ya faɗa mishi matsalan shi ai tare da ya san da matsalan fa kun dan gane me na dan akaito nake cewa haka me yasa bai sallama zaka ce min jinya yake yi amma jinyan za iya cewa sanni ya ce yawa koda yana kwance ne fa inda zai gane wani ne yake tsaye a kanki yana jinyin shi ko to lokacin sallah na yi ka ce wani ya sallah idan ba zai iya komai ba gaba daya ka ɗibo ɗan ƙuran ka ɗan taɓo sai ka shafi fuskan da hannu shi kenan sai ka ce miki ya sallah yana kwance yana kallon saman zai alhamdulillah rabbil alamin daidai idan ba zai daga murya ba ya ce sai ya daga ya karanta ne kamar yadda yake fira da kai yana ɗan magana sama sama da kai ai kun gane maganin kuwa me yasa maganar da na faɗa muku malam yayi wannan asibitin yace saboda in likitan na musulunci ne da sauransu kana nan kana baka jiki sai a hankali yana ce maka kana manta da ɗarin ka ambatan Allah kaga ya tuna ma aiko yau saboda kana wani gargara Allah ya sa mu dace don haka azumi ne to shi ma kuma azumin mutanen ne ba sa ganewa akwai cutar da idan shi ne ya samu fa kawai ciyarwa ne za a yi sai mutanen su ƙi ciyarwa tsufa yana da magani ne mutum su ya tsufan da ba zai iya yin azumi ba zai ce kuma wasu ana jira a'a in ka azumin da zai ba da sayin abinci a ciyar da mabukaci shi ke nan fa ya yi azumin fa shi ma kun gane maganin kuwa a rashin lafiya ne yake damun shi ana sa ran zai iya warkewa to shine sai kuma kaddara ta sa yayi kwana goma bai samu yayi azumin ba saboda bai ciyar ba saboda yana tunanin zai iya warkewa a makana minkum maridan fa iddatun min ayamin to shine ya iddatun ayamin akar kuma ba a yi da shi bayan ramadanan ba to kaga ana bishi mene ka ji nashi uzurin kenan ko to shi na mai sallah waye uzurin shi in ka ce jinya ne ranar sallama yana gab da barin duniya a jinyan bankwana an kai lokacin da ba annabi sallama sallan isha ne aisha radiyallahu anha ta ce annabi da ya farfado yake cewa an yi sallan ishan nan ta ce ana jiran ka ya rasulullah jama'a an an taro a cika a cikin masallaci ana jiran sayyidul wujud sallama jikin ba zai ba ya yunkura ina shine karshe ya ce aje sai sayyidina bakar ya ja sallan ai to aku kuma lokacin da jikin yayi zafi ai sayyidina ali ne da shi da ɗayan na manta cikin dangin shi wani yaka dafa nan wani ya dafa nan aka kawo shi gaban manzo Allah ai aka kawo shi wajen sallah shine yayi asauni na'am suna ɗan yawa amma sai dai ba da kawai fito ma gurguje tun da kaga kiran sallah kila wasu suna buƙatar a samu abin nan wancan ne an sanya dan fito fili ko yawa na kuma kuncin yi ma mamaci aikin haji bayan assalamu alaikum karkashin wancan idan mutum ya dogon suma ga wanda yanar ne ke yi kwanaki aka sai kuma zai farfaɗo to zai rama su ne ko ko an ɗauke mushi yawa to maganganu ne guda biyu wasu malaman suna ganin zai rama tunda ya samu lafiya wasu malaman suna ganin a'a ai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna an dauke ma al'ummar shi abuwa uku guda uku kai wanda ba shi da hankali ba hukaci har sai ya warke ko sannan ta yaro karami ko da kuma wanda yake cikin irin wannan halin to guda uku nan shine wasu wasu ke gana ta tunda ya samu lafiya ya rama mana ga wanda suke sun ce a su a fahimtar su ana rama sallah an gane magana shi ba akwai maganganu ai na ce mana ya shara zuwa ga wannan ko Allah ya sa mu dace amma ni wannan tare da masu ara musallar ne fa yawwa so ana iya biyan wa mamaci hukuncin wai ma mamaci aikin haji yake wannan hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a saboda da tambaye shi ka iya iyayenta sai annabi ya bada dama kaji inda aka samu shi tambayan yana cewa ne wato mutum ya mutu kuma a mai aikin haji kamar ana cewa ne in mutum ya samu sabi dama na iko din nan ko azadu wallahi rahila ko guzuri da kuma abin tafiya to kuma ya faɗi ya mutu shi bai hau kan shi ba aikin haji kenan ko menene na a mishi aikin haji a wanda da suke kwaɗayi ya samu ladan ne shine suke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa iya iyayensa annabi ya wuce ba matsala za su iya kaji inda aka samu halaccin kenan kun gane maganin kuwa addinin da aka samu halaccin wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne aka tambaye shi game da na iya ma iyaye na haji sai shi manzo Allah ya ce ba komai ayi ladan su samu ladan to kaji yadda aka ne amana idan suna raye ba da ma
a mutunci kake magana yi kamar suna raye amma su ba ya hana za a iya musu za a iya musu Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam kenan mutum ba iyayen shi ne ba ba da mai shi ne ina iya
mutum wani shi ya rasu ila kuma sai ya samu dama Yana mishi.
yana zai mishi eh to wanda dai nasin ya nuna iyaye ne ka sa akwai abubuwan da misali a za- zahiri za ga kamar ya halatta a iya yanzu ga gada za ku ɗauki kalma guda ɗaya sai wasu yanki suka ta musu nauyi ko baran faɗa amma fa kafin kai zagin ma an riga an yaye maka shi da ka sa mu muna daddagewa idan mutum ya mutu yan uwa a ce a ta ba da kuɗi a yi mishi addu'a a yi waye garanti ba wanda zai addu'a garanti kai tsaye kawai Allah ya karba shi ne yaya su ne kadai duk wani wanda ba yaya ba ana dai fatawa ne kuma dai Allah ba da sa'a ka gane maganin kuwa su kaga wanda da kawo duwan na ce to ya za a ce kadin shi waye ne waye waye waye ne ka kusa na annabi karin ne ba fa na ce ba kyau ne ba amma dai mai garanti wanda nasi ya tabbatar shine da da ya daga hannu ya ma addu'a ya baban shi Allah zai karba kamar yadda uban ya mada kai garanti ne Allah zai karba Allah ya sa mu dace to wanda nasin da ya tabbatar na iyaye ne Allah ya sa mu dace wacce kuma sai dai shiga karkashin fatawa to fatawa shi kuma yana bukatar a kalli nan da shan tukunna kafin a bada shi Allah ya sa mu dace to sai na uku kuma shine idan mutum Allah ya albarkaci da da kuma wannan dai abubuwa da ya zamata abu na adama in kafa min amali an gane su guda uku ko waladin salih ya da'u lahu aw aw sadaqatin jariya ko aw aw shine ko ilmin yin tafawo bihi ba to bayan waɗannan guda uku dai a dunkule na ga tambaya haka take dauke da shi a dunkule bayan waɗannan guda uku ko ko wani aikin alkhairi da zai bi mutum a baya shi ma nasun aya a hadisi ba za su alama dai guda uku nan da yace shi amalin salihi din nan ne yana da zarkatun jariya tana da kofanta da yawa ayyukan alkhairi kowane iri kai inda za a amfana da shi bayan mutuwanka to zai yi amfani kai ko boko ne inda ya amfani da shi ta hanyar da ya kamata za ka samu naka fa shi ne ne wanda za ka ce da shi ba karar tsaye ba ne aiko al'umma sun amfana da shi za ka samu ladanka na wannan taimaka mishi da kakai inda don allah ne mutum ya amma banda guda uku nan ne wanda na sani na ne kawai gina ka ce min to kaman karantarwa kaman waya to ai ya shiga cikin hukun ai in ka ce min yaro ya baka addu'a danka kenan to ai dama yana cikin guda hukun ai sai daga cin jariya kuma ana nufin duk aikin alkhairin da jama'a za su amfana bayan mutuwar ka to ga ku yana da fadi wannan ai ko to amma akwai wani bayan guda hukun na shine ban sani ba ya dan fito fili yawa to sai tambayar karshe ina ganin shine yawanci akan ce na rabu da iyayen mu mun mukan ce mun rabu da iyayen mu lafiya kamar ni ba na da baba na da mama na Allah ya musu kawawa sai mu da bakin ce ni dai na san na rabu da su lafiya me ce su tambayar shi ne to ya gaskiyan wannan magana akwai wanda gaskiya karfin hali ne a tsakani da Allah an rabu ku ba lafiya amma tun da ya rabu da baban shi shike da ya rabu da shi sai an je lahira wannan nashi da gaskiya haka ne aka wanye bore tunda an ji cewa idan ana yabon mamaci cewa bawan Allah mutumin kirki da irin waɗannan abubuwan wai Allah sai kamar da annabi sallama ya tabbatar ko da zai sa shi a cikin yana aljanna ko ko wai mutum mutumin banza sai ya kama kai shi bin daga banne bawan Allah wai yanzu ana ma Allah kamfen ne ba cewa ka yi hakuri yanzu dai mu yanzu mutumin kirki ne a wurin to Allah akwai wanda ya kai Allah sanin bawan ala ya alamu man khalaqa huwa latiful kawai za mu gyara mu gyara kawai abin da mu muke kira biyayya ba ba shine asalin biyayya ba wai sun kare ba saboda kar ya saba ma maman shi ne yasa bai je ya ga annabi ba amma tun annabi yana da laifi yana kauyen su fa dalilin bai je ya karbi musulunci wan urwa da annabi ne bai yasa bai zama sahabi ba fa kun gane maganin kuwa saboda tsarin biyayya to kuma ya samu albarkacin biyayya biyayya ne ake bi ma'anar kalima ba ana fama da kai ba yau a sa shi wata ran a sa shi yayi wata ran yaki yau suna wutar gobe suna kuma wai da sun fadi sun mutu mu da lafiya ya samu dace to shine yanzu kaga wannan ba za a ce wani ya rabu shi lafiya ba kai ne alkalin kanka shikenan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk